Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna mashi barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya. Allah ya ja kwana ya tsara masa lafiyar farma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta Lahadi 25 ga Ramadan shekara 1444 Hijiriya wanda kuma ya daidai da goma sha shida ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna nan a zawurin markazin ƙungiyar ma'ani da shaƙa ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu kuma jagoranmu imam asai isho muhammad sallah da isho muhammad jami radiyallahu ta'ala anhu a inda shirki mana karatu a cikin littafin ashba yau ma kamar kullum malam mu zai ci gaba ne daga inda aka tsaya a jiya da fatan kuma kowa ya samu sanarwar cewa gobe insha Allah za a daura wannan karatu ne albarka a sai ne bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إيد لنا بهذا المحضر والتعطتي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصر يا الله مصر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم masu kallonmu da waɗanda suke jin ƙarar muryarmu a inda suke kowa da sunansa da ainihinsa muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau ma insha Allah za mu dora karatunmu a inda karatunmu ya kwana a jiya Allah ya mana jangora a lokacin shugaba sallallahu alaihi wa sallama wa ana akramul awwalin wal akhirin wal fasra wa an anas ana awwalun nasi yushaffa'u fil janna wa ana aktharun nasi taba'an bayan abin da ya gabata ma'aiki ya gaya mana ni ne mafi girman mutan farko da mutan karshe gaba daya a mutan farko da karshe ba mai girma a wajen Allah iri na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dama annabi ya gaya mana dama akrabun nasa sahu mafi girman mutane a wajen Allah wanda ya fi kowa tsoron Allah a wajen Allah kuma annabi yana faɗa cewa na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah. To annabi alaihi salatu wassalam a babin tsoron Allah kare shi ne mafi girma a cikin ƴaƴan Adam na farko da na ƙarshe gaba ɗaya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin annabi shi ne atqan nasi wa akhshan nasi shi ne mafi tsoron Allah mutane kuma shi ne shi ne mafi jin tsoron Allah cikin mutane halittar Allah gaba ɗaya ba mai tsoron Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan annabi akramun nasirin mafi girma a cikin mutane halkan wa kulkan ana magana dabi'a ana magana halitta ta kotai na dai annabi shi mafi girma a cikin halittun Allah gaba daya alaihi salatu wassalam an karba daga tattanar Allah ya kara masa yadda yana cewa ma'aiki yana cewa ana awwalun nasi shine farkon mutane yushaffa'u fil janna wanda za a bashi ceto a cikin shiga gidan aljanna ba wanda za a bai wa ceton shiga gidan aljanna wanda za a riga ba shi ceton in ba ni ba ni ne za a riga ba wannan ceto yadda bayanan suka gabata a baya wa ana aksarun nasi taba'an kuma ni ne mafi yawan annabawa da manzanni mabiya a annabawa da manzanni ba ne mabiya irin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko ba komai ai Allah bai tuma aiko wani mursali zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya ba in ba manzon Allah ba. Manzon Muhammadu Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duk duniya gaba ɗaya kuma an sanda ka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira ban aiko ka ba face zuwa ga gaba ɗaya mutane muka yi goma za Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane da aljanu duka Allah ya turo annabi zuwa gare su gaba ɗaya sai zamana annabi manzon duniya ne gaba ɗaya yayin da Allah bai taɓa aiko wani mursali zuwa ga duniya gaba ɗaya ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa annabi ya zamanto mafiya yawan annabawa mafiya annabi ya ji kowane annabawa yawan mabiya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbata cewa ran tashi alkiyama za a yi sahu sahu dari da ishirin sahun matar gaba dai dari da ashirin ne tun daga mutan farko zuwa ƙarshe sahu dari da ashirin za yi amma abin mamaki sahu tamanin duka gaba dai na al'ummar maza Allah ne ragowar arba'in ɗin shi ne ma'ana yawan population na sauran manzanni duka gaba daya. Dalla za a haɗa, ta za a kaso uku gaba daya na tsawon, annabi ya kwace kaso biyu sultani, kaso biyu duka ya kwace. In an kwace tamanin a cikin ɗari da ashirin na aka kwasa, arba'in so biyu aka kwasa, sannan kaso biyu annabi ya kwasa. Kaso ɗaya a cikin uku shi ne na ragowar annabawan da manzannin gaba daya. da Allah yake da mabiyan manzo Allah ai ba wani annabi Musa da yake da yawan mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa aikar manzo Allah sallallahu alaihi yawan su bayan bukuwar manzo Allah sallallahu alaihi har abu ta kaho Allah bai dawa dukkan al'umma tun daga lokacin da Allah ya aiko manzo Allah al'ummar waye al'ummar manzo Allah ne mu dannan al'umma waye al'umma manzo Allah ne wadanda za su zo bayan al'umma waye na annabi ne har zuwa ƙarshen duniya gaba daya kaga duka al'ummatan al'ummatan duka na manzon Allah ne wa yake da yawan majiya irin manzon Allah ai babu sannan duk da yawan majiya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yake da yawan salihai salihai mutanen kirki makusata waɗanda in ba dan sun zo a zamanin annabi bane da a wani zamani aka yi su ba a cikin zamanin annabi ba ai da su ne annabawa yankan lokutan amma da yake sun zo a zamanin mazala ne babu abin da za su yi amsawa sai dai salihan bayi kawai saboda akwai annabi Muhammadu kuma annabi babu annabi bayansa kuma babu manzo kuma bayansa amma da Allah jama'a sai na bakar siddiqu in ba domin a zamanin annabi ya zo ba da a wani zamani ya zo me zai zama annabi zai zama manzo zai zama haka ne wayannan sahabban suna nan da cewa ba zamanin annabi bane da dukkan su manzannin Allah ne sannan bayan karnin sahabbai da mabiya an yi manyan bayan Allah ba wa'anda in ba domin suna cin tawagar annabi bane da su karan dan su annabawa ne da su karan dan su wasu manzanni ne وقد صار فينا المسلمون وعندنا أجل مسلمين صالحون تقربا وفينا رجال صادقون وعندنا للقتال ختم خبو كنزا مسلما أنا cikin ma ake samun wannan gaba da yayi sai sa wani malami ke cewa man fakhru illa lana man izu illa lina min anani zarri mawlid khalqi kaddamana wai zai shiga gaban al'umma manzo Allah to bayan annabi shi ke da tilin yawan majiya a cikin horiyan ba akwai rijalai ba akwai rijalai ba rijalun salihu na takaru ba rijalun sadiku na malam nana magana masu tserewa a tsagen tsoron Allah su ne fa in ana magana masu tserewa a tsagen ilimi su ne ba in ana magana masu tserewa a fagen tsoron Allah su ne ba, in ana magana mana magaje masu tsere kowa a fagen soyayya, a fagen hidima, a fagen komai su ne ba. In ana magana magaje waliyai, wake magana wasu waliyai, in ana magana waliyan al'umma manzo Allah. Kaga wilayar su ma ba kowace iri bane. Ai waliyan da aka yi duka kafin wannan al'umma wilaya ce ama. ba ga wilaya kafa ba ai sai da annabi ya bayyana sannan ka ga wani ta ke matatta ke fantacciyar wali wilaya an gane kenan ko to kaga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi da mafi yawan annabawa mabiya a cikin wannan al'umma fa ta manzon Allah akwai mutum ɗaya mutum ɗaya kuma ɗaya ɗaya ɗaya ɗan irin su suna da yawa ba iyaka kuma wanda zai je wa da Allah abinda annaba wasu annaba da manzanni ba su je wa da Allah da su ba suna nan ba adabi kuma irin su kuma ba adabi ai da Allah nan kusa kusa Maulana kan Usman Bauchi an yawan almajiransa da waɗanda ya bai wa ɗariƙa a yau in aka tara masa su filin mashar kana tsammani kowane manzo da zai haɗa population yin wannan nan kusa kusa maganar yau nake ba maganar jiya ba a yau din nan a yau yau din nan kadai ma yawan mutanen da ya bai wa ɗariƙa a yau dana ne ne yawa ne tsakanin mutane har da aljanu ko ba haka wani kullum da wani labarin aljanu suna gaban ɗariƙa a hannunsa kuma ɗaya ne a cikin wannan al'umma ta manzon Allah kuma duka sai ka shehu ɗayiru kuma boshi abin jinkawansa abin alfa'arinsa babban bango da ya jingina da shi kusa kuma nan shi ne maulana shehu ibrahim dan Allah shi kuma shehu ibrahim ya yake kuma haka wani shi yasa ai shehun ma ya faɗa a sa'ara min kasratil asba'i ma lam yanal qulubun khayru da'i yace ni din da bazan bar duniya ba sai na ga yawan mabiyan da ko annabi nuhu wanda shine khayru da yayyan mai kira a ji Allah shekara dubu ba yana kira a ji Allah ko ni zan je wa da Allah da zuzurutun jama'a wanda ko annabi nuhu zai yi wa Allah da su ba ai tarihi ya nuna mana abinda annabi nuhu zai je wa da Allah da su وما آمن معه إلا قليل فأتاه عن إيمان الدهوة تعالى النبي نوح سيئن كيا wanda wasu malaman tausirin ba mutum tamanin ba suke magana ba mutum ba tamanin ba kaga mulana shekhu ibrahim zai je wajen Allah da mabiya wanda ya ce yawan haka shi ba shekhu ibrahim nan fa saboda sirrin annabi da yana shi shi ne fa a rana ɗaya a awa ɗaya ya musuluntar da maguzawa sama da mutum dubu hudu ba takobi ba yaki aka yi ba ba fuge-fuge aka yi ba saboda tsabar wilaya da tsabar haida da tsabar hasken manzon Allah a rana ɗaya a gu ɗaya a awa ɗaya mutum ya musuluntar da maguzawa sama da dubu hudu wannan kawai na awa ɗaya kenan ba dala na sauran awoyi na sauran lokutan kuma aikin shehu kenan kullum kuma ka je ka dawo babban abincin ƙawar shehu ibrahim shehu tijjani manzan allah to in ana maganar population kuma shi kuma shehu tijjani da zai dawo da allah shi kuma shehu tijjani da zai dawo da allah na rururufin jama'a me zai kwata ya kai wa manzon Allah duk inda ba tijiya ne yake duk duniya gaba daya kayan shau tijiya ne suna ga kashi inuwansa ne shi zai jagoranci tawagar su gaba daya ya kai wa manzon Allah ga dan abin da muka noma a gonanka na Muhammadu da annabi ya karba ya haji a cikin nasa tawagar shi kuma sai ya lika Allah gaba daya kaga annabawa da manzanni wa yake da wannan ba wanda yake da wannan sai manzo Allah saboda haka ma yake ne sallallahu alaihi yake fada mana qarara qarara wa ana aktharu an-nas ana ana magana mutane bane ba a ba ina nufin ni ne mafi yawan mutane ba mutane a nan ana nufin annabawa da manzanni da su yake magana ba yake da majiyar mai ba da su ba su ba su ke da mabiya to na fi su yawan majiyayi manzon Allah saboda Allah ya aiko annabi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya gaba da ya sa ba mai yawan majiya manzon Allah kuma yawan majiya mutanen kirki sa shi wanda ake bi din yana nuna girman wanda ake bi din ashe wannan duka yana nuna girman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anas radiyallahu an an karfa da anas Allah ya tsara masa yadda قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى أنا سيد الناس يوم القيامة وتدرون بما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين وذكر حديث الشفاعة أنكر ذلك أن صلى تعالى من الداء أنا يا شيخ ما يكيد الله تعالى هنا سوى أنا سيد الناس يوم القيامة نين شوغبان متعني رجاجة القيامة mutane kuma nan to an haɗa yanzu da annabawan da manzannin da salihan da kowa da kowa na an haɗa su gaba daya amma annabu na baya annabawa da manzanni ni ne shugaban mutane gaba ɗaya yau yau tashar kiyama ba ran tashar kiyama kadai ba a duniya shi ne shugaban mutane gaba ɗaya har aljanu ma har mala'iku a lahiran ma shi ne shugaban mutanen shi ne shugaban aljanun kuma shi ne shugaban mala'iku mamaki shugaban dukkan abin da ba Allah ba da abin da ba Allah ba to annabi shugaban sai wa tadruna fi mazalika wannan istifhani ne amma muqaddar an gane kenan ko an kaddara hamzatu istifhami din ba bayyana shi ba ta ka koye shi ma'ana tadruna fi mazalika ashe a tadruna fi mazalika wai shin kun kun san dan me yasa haka ya faru kun san dalili da yasa ni na zan shugaban mutane ran dajin kiyama kun san me ya dalilin haka muka ci ba ku sani ba ya rasulullahi to ba ya sani ai ba ku sani ba sai annabin da ya tambaya sai ba mu amsa sai ya ce dalili yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah zai tara halittar farko gaba daya kuma zai tara halittar kashe gaba daya ya tara su sai ana sai ta sai annabi ya faɗi a hadisin shafa'a hadisin ceto gaba daya yadda dai muka faɗa dai jiya da shekaran jiya mutan farko da mutan ƙarshe gaba daya an taru babu wani wanda ya rage kuma kowa hankalin a tashi sai a rasa ina za a dusa ina hanya ina madosa wace hanya maza a samu sassauci ranan nan an kusa tona bai ci zirafi saba'in da kwakwalen mutane ba kamar yadda mun gwada an shiga cikin yanayi an shiga cikin tashin hankali ga tabbarin Allah na bugawa mun takimu mun takimu mun takimu mai azaba mai azaba mai azaba kowa ya shiga cikin tashin hankali to yaya kowa ya shiga tashin hankali ba annaba suna nafsi nafsi nafsi yaya wannan su zai ga cikin tashin hankali ba in dai ba wanda ya samu gefen annabi ya kace mawa ba ai ba ba ba ba ba ba ba ga malafiya yasa Abu Sirri ya ce ya akramul khalqi maliman aluzri duwaka inda hulul hadith al-adl ولن يجيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تحلى وتجلى دفء منتكب إن وانا تجلل ده الله يعلى أنا إن با من زم الله با إن أما بكا با ما فتا با وجن زوا kowa ma ya taimauce gaba daya shi ne zai kawo a kyakkyewa ya neman ceton nan ba za a samu ba kowa in an yi wajen za nuni zai zai a jebun wani ƙarshe dai za a zo wajen ma'abocin ceton ne shi ne ma'aiki alai salatu wasalam sai ya nemi ceton ta ba shi ceton daga nan kowa sai ya samu ceto ya sa musu ya ce cewa jahuka alfarman ka ya rasu lallai walan ya jika ni har abada ba zai mun kunci ba ba zai kuntata da ni ba idil karim lokacin da Allah da girma ta Allah ya siffantu ko ta jalla ya bayyana duk ne muntakimi da sunan sannan ta azaba na san alfarmanka tana da girma inna jahaka inda Allah ya azimun alfarmanka mai girma da wajen Allah muna nan cikin alfarmanka da Muhammadu ba mu ne kadai da yawa ba mu muna ciki na baucin da baya so kuma baya ciki amma muna nan a cikin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga nan ma alayhi salatu wa salam وعن abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asmau an akuna azama al-anbiya ajran yawm al-qiyamah ni ma yake alaihi salatu wasallam asma ma'ana arju ina kauna ana kuna in zama a azama al-anbiya mafi girman annabawa ajran kullada yawm al-qiyamah ran ta al-qiyamah ya zama duka annabawa Allah gaba daya babu wanda ya zo da lada mai girma iri na ya zama to na fi kowa girman lada kuma haka ne saboda me gwagwarmayar da annabi ya yi a aika ai babu wanda ya yi shi tun daga nan sai zamana girman ladansa a wajen kisar da aika ya ce sauran annabawa ta inda za ka rubuta wannan shi Ibrahim ya kawo girma innan abubuwa da yawa cikin nushin guda yake da Allah annabin da aka aka aike shi zuwa ga mutane miliyan ɗaya misali ke da annabin da aka aike shi zuwa ga mutane miliyan biyu da annabin da aka aike shi zuwa ga mutane miliyan biyar mutane ba dan Allah wa zai fushin wahala kaga mai mai yawan adadin nan zai fi kowa shan wahala saboda me wakalar insani a sa shi jadala ba mafi yawan gaddama da jayayya irin mutum dan adam ya ga dama ya san wannan hanyar hanyar da ta ma ba zan bi ba ba zai ji ba kai wai wai ga me zaka yi zaka mare shi ne ko ko suka zaka yi shi ko ko rarrashin sa zaka yi ko ya ma zaka ho shi da ce ba zai kuma ya sani ba dan ba haka yi ba a kagarin zamanin annabi ba يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ba sun san annabi ba a duniya yadda suka san ƴaƴan su aka suka san manzo Allah amma fa lamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abin da su suka sani ba sai ga kuma a a gaban ka sai kun ga Ibrahim bala'i ba bala'i ba ko sun san ba da Allah in ba dan adam ba wace irin wannan kida kuma ne ake dan adam ko dala fir'auna a fir'auna ba annan musa Allah ya ce shi da fir'auna ba amma da ya kalli sharri fir'auna da iskancin fir'auna an gane da taurin kan fir'auna ba neman taimako ne ba bai nemi taimako ba an yi nemi taimako saboda girman al'amarin amma sayyiduna rasulullahi ba mutum miliyan biyar ba ba mutum miliyan goma duka duniya gaba ɗaya aka aiko manzo Allah zuwa gare shi ashe kenan a annaba da manzanni waye fi shan wahalar aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya gokayya an gane kenan ko da ainihin ma'ana isar da aika irin manzo Allah kalli taurin kai irin na kafirin Makka ba ba ga wani haka mutum zai dauko kashi da digagge sai ya zo da shi gaban manzo Allah yanzu kai ne kake cewa wai wannan aljan kashin nan za a raya shi sai ya gina wala man yuhyi izama wa hiya ramim wa zai iya raya wannan kasusuwa bayan kasusuwan sun diddige sunan ayi a dawo da wannan ayi wannan kashin a dawo masa da rai ya zama mutum mai nama, mai tsoka, mai hankali, mai komai, har ya kankano da za a fari ya jijije. Allah ta wannan mai sauki ne kulin yuhiyar da zai aisha a awwal marat. Wa bi kulli khalqin ali. Da Allah kasin tun farko a samar da ita. Wani halice ta. Ba Allah bane wanda ya abu da farko bai gagare shi ba, bai kwaye shi ba, sai mai mai mai mai dole shi ne zai zama da shi ba. an gane kenan ku kullum ga shi nan Allah yana kwatanta mana haka da mutuwa da tashi yanzu duk ba muna rayuwa karfe biyu mafi yawan mun mafi yawan mu duk mun mutu nan da karfe biyun dare mafi yawan mu anan duk mun mutu ko sai in kaɗan daga cikin mu ko an gane ai ko amma kuma zuwa karfe goma na zai kwa kuma ya dan rayu kullum sai ka yi karamin mutuwa kuma kullum sai kana yi duk sai da ka kwanta bacci ai mutuwa ne amma karama in ta tashi kuma ta sake dawowa kuma irin wa'annan kafiran fa da suke zuwa gaban annabi ka dubi rashin kunyan kafi ya zo gaban manzo Allah duk kwarjinin manzo Allah sai zai kalli annabi ya ce masa la tamur fada kai ba manzo Allah ba kai ba manzo Allah ba ne akwai abu ya ciwo irin wannan akwai abu ya zafi irin wannan ai zafi ya kai matuƙa saboda ka babu wanda ya yi mukaka da wahalan aika a cikin annaba da manzanni irin manzo Allah ko ba kamar annabi ya isar da aika cikin shekara ishirin da uku ya koma ma Allah amma har yanzu bai kama zama abin yabo a wajen wasu ba har yanzu fa bai gama zama abin yabo a wajen wasu ba har yanzu ana nan haka da ake masa ana nan abubuwa ga shi nan ne a cikin musulman a taɓa a wajen musuluncin a taɓa na da ba haka ake fama da shigunin ba to shi yasa sun annaba gaba daya ba da girman ladan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan duka dai ana magana ne akan abin da ya shafi a bayyane ko in ana magana a kan abin da ya shafi a fage an gane ko amma ai mu ma Allah ya mana kyauta da yawa in dai lada ne malam annabi ya ba mu addu'an da ma an ka karanta sai an baka ladan annabi saba'in annabi ne kuma ya ba mu ba shehu tijani bane balantana ce shehu tijani ne ya ba mu annabi ne ya ba mu addu'a kwaya daya tana nan duk sanda ka karanta ta sau daya za a baka ladan aikin annabin Allah sau saba'in kuma in ji manzan Allah ba in ji kawai tijani ba. An gane kenan ko wani malami ya taba jin wanda sai da shi maganin kawai tijani. Kuna iya yadda mutum ya karanta wani abu a ba shi ladan annabi saba'in aka ce me abin ce ku dakata nuna mu. Ya man azharar jamila ka dalata kai mana shi Allah. ai wannan ba maganin shehu tijani ba wannan magana ce daga manzon Allah wannan hadisi ne wanda hakim ya rawaita daga Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi an rasulullahi wannan ba maganin shehu tijani kana ji maganin shehu tijani ne saka gwale malam aka kwaye shi ya ji kunya aka kwata mai toka da zafi a ido shi ya lokacin shehu tijani ya gwada bai san su wani zaman tarika na kanta suka daga cikin hadisan annabi suka sanya ba don ba masu nufin mutane da alkhairi irin su ai ba mutanen da suke nufin al'umma da alkhairi bayan annabawa da manzanni wallahi irin su ai duk hanyar da za a ji alkira wallahi sai da su bai suka shiga ciki suka nafa su irin wannan abubuwa din Lalla in ka karanta wannan addu'an so miliyan ɗaya a rayuwarka ai kai ma in ka je lahira malam ba sai ai kaka wannan wani annabi bane ko ba ko wani ko ba annabi ma ba da ba shi wannan al'umman ba inna lillahi ibadatu la yasubi asyaha wa la shuhada Allah ya da wannan su bayi su ba annabawa ba su ba shuhada ba amma abin sha'awa abin mamaki yaqbi kutumul anbiya wa shuhada annabawan ma da shahidai ma burin suke wani soya wannan wannan wani annabi ne haka mai haske haka wannan wani manzo ne mai tayin haske haka za ce masa ba annabi bane ba mutu ba ba shahidi ba me yasa lishiddatu qurbihim min al-haqq saboda irin kusakin da ya gani an gane tsakanin wannan waliyin da Allah ya ga kusanci ya yawa sai ka wannan ma haka za ta masa wannan mai maganin shawar biya ne wannan wannan maganin shawar biya ne wannan wannan maganin sai da tsarin biya ne wannan eh almaliman su ne wannan to su ɗin ba an gane ko amma mu daji mu bi su baye bantana kuma a shigo su abubuwa mana eh ta shuru kawai Allah ba mu namu وفي حديث آخر أو حديث دبنكما النبي أنا سوى أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة وشب بذاك يدوى فود أن بذاك يدوى أتى النبي إبراهيم بدادن الله da annabi ya sa ruhun Allah a tashe ku a tashe ku a cikin kurin da kiyama ba ba za ku yadda ba annabi ba ba dajin Allah da annabi Isa ruhun Allah su zama an tashe ku a cikin wannan al'umma me yake nuna mana girman al'umma ma na manzon Allah har ya zama su annabi Ibrahim ma da annabi Isa ma za a tashe su cikin wannan al'umma a wannan al'umma ba za a tashe su saboda girman wannan al'umma da kuma annabawan Allah da manzannin Allah guda nawa ne suka yi buri ma su zama ɗaya daga cikin wannan al'umma ta manzan Allah saboda girman wannan al'umma da kuma girman annabin wannan al'umma da ta wanda ya zama annabi yake neman kuma wajen Allah amma kuma da suka ga irin fada'ilu hadin umma sai da suka yi buri ina ka su zama ɗaya a cikin wannan al'umma dan Musa yana karanta allina wata rana sai ya zo inda ake faɗin fada'ilu hadin umma da ya ga abubuwa da yawa da Allah ya yi ma wannan al'umma sai da ya buɗe kowanne a ce na shi ne Allah sha wannan darajar darajar al'umma masoyina na mu annabi Muhammadu sai ya je gaba ya kaza wata daraja babba ta kai wannan darajar mutanen ta da girma Allah ka sanya su a cikin mabiya na mana sai sha wannan mabiyan masoyina da annabi Muhammadu da ya ga abin ya yawa ma dai daga ƙarshe ma dai me ne ma shi karan kansa nan mutum ba ya zama ɗaya daga cikin wannan al'umman ba saboda girman wannan al'umma tamanna kalimun ba idan kana wahidan ya zo mace khairul khalqi za ka mafalo duk inda ka ji alqur'ani yana ba ka labarin kowanne annabi yana addu'a sai ka ji yana wa hikmi bi salihin Allah ina roƙonka in kadda ni salihai ba ta ji a salihi hadhihi ummati salihan wannan al'umma yake ne kowane annabi in ka yana al'umma yana zuwa cikin Qur'ani wa al-hikmi min salihina yan annabi zuwa ne rai ransu wannan al'umma suke su sai girma wannan al'umma wannan al'umma tana da girma kwarai da gaske Allah ya sanya ma shi masu girma a wannan al'umma da su makara sai annabi ya ce su innahuma aqiqa su biyin nan annabi ba da annabi Isa fi ummati yawm al-qiyama suna cikin al'umma ta jaran tashi al-qiyama annabi Ibrahim da annabi Isa duka za a tashe su a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun yi magana jami'in annabi Isa a baya cewa lokacin da aka yi tambaya ko akan da maji da Isa zai riga bayyana muka ce maji zai riga bayyana daga kashe ko ya mu Isa ko da annabi Isa shi zai zo kulle wannan al'umman gaba daya annabi ya ce me kuke tsammani al'ummar da farkon na annabi annabi Muhammadu kuma ƙarshen na annabi Isa al'ummar da ta zo tsakanin annabawa guda biyu ga annabi Muhammadu nan ga kuma annabi Isa nan mu kuma muna tsakanin su kuna tsammani wannan al'umma Allah zai mata azaba an dajiyar kiyama a'a Allah zai mata azaba bai ga annabi Muhammadu a farkon ta ga kuma annabi Isa a ƙarshen ta shi annabi ta karara ma zai bayyana wannan al'umman ba ya yi aiki da shari'ar manzo Allah shi kara zai bayyana ya zama mabiyin annabi kara a karɓi rayuwarsa a cikin wannan al'umma kuma a tashe shi kuma a cikin wannan al'umma kuma annabi Ibrahim da ma kuma ta alaka da annabi Muhammad inna aulan nasu bi Ibrahima للذين اتبعوه وهذا النبي يا والذين امنوا kowa ga wani ai ba wanda ya kusa da na ibrahim irin muminan tsirorin sa sai annan muhammadu sai kuma muminai mu dinnan mun kowa kusa da annabi ibrahim haka sai ibrahim tashin kiyama ai a cikin wannan al'umman za ta ji shi shi ba cikin wannan al'umman za ta ji shi saboda haka annabi ya tabbatar fa yaqulu sai annabi yace in ji wasu malamai an ta dawo ki wa zuriyati ai kai annabi ibrahima ba kai ne dama kai mun addu'a ba ba kai ne dama kai mun addu'a ba wa ba atihu rasulan ba ba kai addu'a Allah ya aiko da manzo a cikin su ba ai ni da manzon ai ni da manzon ba wani wani ni ne nan manzon ke yasa annabi kullum da sha'ana da wasu abin Ibrahim kun gane nan ai ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim addu'a da annabi Ibrahim yayi Allah ya turo wa mutanen Makka manzo kuma a cikin su ya tani da manzon ko wannan addu'a da ma a kaina kuma Allah ya karbe ta shine wa zurriyyati kuma kai ne ai kai addu'a a cikin zuri'a ta kuma kai kai addu'a a cikin zuriya ta kuma inni akantu zuriyyati biwadin ghairi zi zar'in da bai kalma wajenni ka sanya ni ni umma shiga da cikin al'ummanka ya da Ibrahim kenan yana nema daga annabi ya sanya shi a cikin al'ummanka kuma Allah ya maza wannan za ta ji annabi Ibrahim a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan al'umma ta ƙara girma kenan Allah ya wata annaba da manzanni a cikin wannan al'umma bayan waliyai wa amma Isa amma kuma shi Isa fal anbiya dama annabawa dama ikhwatun ɗan uwan juna ne annabawa da manzanni dama ɗan uwan juna ne bayan wannan kuma banu allafin ƴaƴan kishiyoyi ne annabawa ƴaƴan kishiyoyi ne ma'ana allah an gane akwai abin da ake kinsa annaru da kuma allu annaru sha na farko allu maimaita sha abin da ya zaga kiran kishiyoyi da Allah suna maimaita sha a cikin mutum ɗaya wanda ya sha kwana biyu wanda ta sha kwana biyu wanda ta sha kwana biyu abu ɗaya ne amma suna maimaita kansa a kanin su da junan su sai zaga kiran a kishiyoyi Allah kishiyoyi an gane amma akwai annaru sha na farko akwai arnu sha na biyu yasa da alfarar ke cewa yu'allu bihi muzka da tiflan wa yun'alu yu'allu bihi an maimaita sha shayarwa da annabi lokacin da ya girma wa yun'alu kuma an shayar shayarwa farko ta manzon Allah lokacin tasowarsa a shi annabawan nan suka ƴaƴan kishiyoyi ne ummahatuhum shadda uwayen kuma mabanta ne kowa da nasa dakin dama annabi ya tsara a wannan al-anbiya wa abna'u al-annat wa abna'u al-illat dinuhum wahidun wa azmanuhum mukhtalifa haka annabi yake faɗa cikin hadisi al-anbiya annabawa abna'u al-annat wa abna'u al-illat kamar tsarin kishiyoyi ne dinuhum wahidun addinu su ɗaya ne wa azmanuhum mukhtalifa zamanan su ne bambanta zaidu ne yana da mata hudu kuma kowace ta da yaya duka yaya waye duk bayanan zai domin ko da kowanne ne akwai zamanin aiwarsa wannan wane wannan kuma kani ne wannan ya ce wannan kuma kanwa ne amma duka ne ƴaƴan waye ƴaƴan zaidu ne wayannan annabawan da waɗannan manzannin duka waye ko su waye sanya musu riga annabta waye sanya musu riga manzanci wa ya yi su Allah ne ya su Allah ta ya yi su kuma addinin su duka ɗaya ne babu annabin da bai kira zuwa ga tauhidi ba ba akwai shi babu amma azmaru mukhtalifa zamanan su ne daban-daban an gane kenan ko zamanin su daban-daban ne wanda ya zo a zamani kaza wanda ya zo a zamani kaza wannan ma ya zo a zamani kaza amma dai dukkan su abu ɗaya ne ɗayan mutum ɗaya ne misali ma'ana duka ne abin aikan Allah ne dukkan su gaba daya shi yasa ba zai yiwu a ƙa'ida ba ka imani da manzanni ka kin imani da manzo ɗaya ka tafi da musulmi ba ko zai yiwu kuwa haka zai yiwu ba duk mutumin da ya imani da annabi Muhammadu Isa'il ya imani da dukkan annabawa amma bai imani da annabi Isa ba har yanzu musulmi ne ya ba imani da annabi Muhammadu ba amma rashin imaninsa da annabi Isa har yanzu musulunci bai kafi imaninsa ba har yanzu yana nan a harninsa babu wani manzo ɗaya da mutum zai ware a yau ke imani shi da fata shi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli haka suke imani da dukkan shi mai imani da Allah wanda haka aka a sha'anin annabawan take wa inna isa yaqi annabi yace annabi isa dan uwana ne laysa bayni wa bainahu nabiyyun babu wani annabi tsakanin da annabi Isa ba bai ai daga manzo Allah kai sai sai waye da annabi Muhammadu ai ko ashe annabi Isa dan uwan annabi Muhammadu ne tsakanin da annabi ba wani annabi tsakanin daga annabi Isa sai manzo Allah kuma bayan ku ko manzo Allah Isa zai dawo yana mabiyin manzo Allah wa ana aulan nasu bai kuma ne mafi cancantan mutane da shi Isa alaihi salam kawai mu dan annabi ana sayyidun nas yawm al-qiyamah ni ne shugaban mutane ran tashi al-qiyamah wa sayyidu fi dunya shi din ne ma shugaban su a cikin duniya wa yawm al-qiyamah har ran tashi al-qiyamah shi ne shugaban su walakin amma dai ashara sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya yi nuni lintiraki fihi saboda kadaikuwar annabi cikin sa ya suna ne shugabanci wacce ba da kuma ceto duna gairi kuma bayan wani sa annabi ya yi nuni zuwa ga kaɗaituwarsa a shugabanci me yasa saboda menene kaɗaituwar annabi a cikin ceto kuma kaɗaituwar da cikin shugabanci mun tashi na lijama illa da annan su fi ishi zalika idan ishi zalika domin mutanen lahira gaba daya kowanne zai dogara ne kowanne zai fake ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi zalika a cikin wannan tsoro na ranar tashin kiyama falam ya ji rusuwa ba za su kar da wani annabi Muhammadu ba duk inda mutum ya daina tunanin mafaka ne ba zai zama mafaka ba sai ya ga kuma za nan ne mafaka wa sayyidu shi kuma shugaba huwa allazi yad'u an-nas ilayhi awaihi shi ne wanda mutane suke dogaro suke jingirwa suke fakewa zuwa gare shi a cikin bukatunsu wanda mutane suke yawan kai koke gunsa na matsaloli shi ne shugaba to dalla matsalar da dai kowace matsala koken da dai kowace koke akwai irin nan ta tashin kiyama ne koke muke zama kwaya daya in an samu mata an sha in ba kama wasu ke nan maka ne bayyana ba ba irin matsalar duniya ba to wai da za a kai masa koke har a lahira kuma da shi za a samu gida kuma da shi za a samu tsira to bai zama shugaba to ya shugaba yasa annabi ya zama shugaban tashin kiyama saboda da shi za a sha da shi za a tsira da shi za a samu hukuta daga kowace irin yanayi fakada kila izin sai annabi ya zama a wannan lokacin sayyidan mumtajidan shugaba maka da shi shi kadai min bai da bai tsakanin halittun halittun halittun dan adam gaba da tashin kiyama lan yuzahimu ahadun bi zalika babu wani mutum da da zai haka ka haɗa sadakan a wannan shugabancin an tashin kiyama ko akwai ai babu inda da akwai ba kowa sai annabi Ibrahima amma shi ma hawa yace ni barayin Allah ne ta baya ba ta gaba da gaba shi ma kuma baya zai yi wadda da kuma aida akwai wanda zai zama da annabi ya haɗa kafin da annabi ai da wannan mutum da yayi da'awar matsayin manzo Allah ta kiyama amma akwai ko wani zai ce ce ba ni bane ba ni bane ku je gaba sai in an zo wajen manzo sai ta ana la'a ana la'a kama kala da Allah yadda Allah mun rubuta sai fada liman yamliku yawma Allah zai tambaya ran jashi al-kiyama ga sarakuna duk ga sanin na murko da na kashe mulkin yau na waye sarautar yau na waye dan ba sarakuna ne na gargajiya wanda suka rayu sarakuna ko suka mutu sarakuna ko ba ba mutu murabus ba duk ba za ba da Allah akwai da amsawa ba da amsawa in ba a amsa ba a wani ƙauye Allah sai amsa wa zatinsa lillahi alwahid alqahar ai mulkin na Allah ne matadaici marin jayi a wajen waya kuma in Allah ya tambaya liman mulku yawma sarauta yau ta waye sarakunan kowane zai sun kuye da kansa ba da amsa sai su ce lillahi alwahid alqahar ai sarauta yau na Allah ne marin jayi da ba ku ne suna nan mana amma su magana mana sarautar ta motsa mana yadda suke kaka gida a kujera dogon ya ce sarki ya maka kaza to yau mana su ce suka sarki ya maka janna mana zai yi wuri a nan ranar wallah ba zai yi ba shi ma sarki yanzu wallah da lai ne ma janna yake mana shi ma bai san ta inda janna za ta gudo ba yanzu da yake yi kaga ba amsa kaga dan Allah ran tashi alkiyama waye almalik kuma waye kuma almalik Allah bai da sarakuna ashe ran tashi alkiyama ba shugaba ai sai Allah duk da ga shugabannin amma kowa ba zai ɗau makarin shugabanci ba a ranar kowa tubace ne an gane kenan ku kowa an riga ya tsuntsunka masa lamban girman da lamban yaban ba ta kowa yanzu kotu ne annabi ne kadai shugaba yadda ga sarakuna amma Allah ne kadai mamallaki haka ranta da kiyama ga manzannin da annaba amma annabi kadai shine shugaba saboda girman shugaba sallallahu alaihi wasallam wal mulku lillahi ta'ala fi dunya wal akhirah ah dama dan uwa sai in an je lahira ne Allah yake da mulki dama na duniyar nawa ne ba an raba wa yanzu sarakuna ba dama ba san musu haka yi ba ai san abin da ba ka ba su ba bai wuce kaman kwayan gero ba a cikin buhu miliyan ba. Gero da buhu miliyan za ka ɗauki kwaya ɗaya za ka raba ita ma kwaya da ma raba ta kai. Abin da aka mana sarakunan duniya bai wuce kwayan gero kwaya ɗaya ba. Wai ita ne aka kashe kalamu amma dubi je mun tsaro da su. Kan yadda suke ta iko da mulki malam. Bayan da ma'ai mulkin duniyar ma'ai na Allah ne ba na wani bane. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء طبعا كل واي ما بعلم من يبقى wanda ya ga dama ba in ya tashi kwajewa kwaje kwajewa shi din ne wanda ya koyi a yakurin da shi wanda ya kaskanta a kaskanta da shi shi din ne shi dama a duniya mulkin nasa ne a lahira ma nasa ne ba za a lahira kare ba da duniyar da lahirar ta da labari a shan shugabancin duniya ma na annabi da na lahirar ma na annabi ne. Ana so a nuna maka kasai da maza Allah ne, shi yasa aka yawaita ofisoshin shugabanci a duniya. In ka ga wani kasaitaccen malam shugabanci ka tuna tab da ji annabi da girma yake. Wannan wani wani wani wani wani sarki ne ba wani gina. Wannan inda zai gamu da maza Allah ya su cika zai yi gaba da malam. Wanda girman sai na Rasulullahi. yasa bayan Allah kullum kowane yana so ya ga girman Allah wallahi girman Allah ko girman shugaba za a je bari a ji a kalli yadda ake duk kuma nan ba wanda ya sai duk nan sai ne ma bari ka sojoji wani wani wani yana ma ba kura da haka ajiye a wajen ba wani abun ma kaman wasa kaman fim wani waje ne ba ba komai ba bayin ka ya zo wajen amma dan da ne ka ji wajen maka ji ka gani. Allah ya ce, za ka sha tsallon faɗo. To bayan Allah ya sun ga wannan, sai ka tsara kusantar Allah. Wannan wani mutum ne ba ya doka kar a ji wajen. Dan jane jin wajen, ko daga sai dan janne, wanda ya biya ga dalla. Wanda kuma ya kauce ma wajen, to shi ko za ga kolin wuta, barkawa ya warko ya warko. amma ka ji ka gani ka raina wajen ka ji ka gani wannan dokan dan adam fage na aka keta aka gamu da tsallan kwado aka gamu da kuma dukan sanda aka gamu da wahala balantana dokar Allah ya sa mai ta'adda hududan Allah wa kada salama nan ko babu azzalimi irin wanda ya keta dokar Allah a kiyawa Allah lokacin sa shine zaman lafiya Allah ya ba mu ikon kiyayewa saboda haka in kada dawal mutane li zalika fi dunya dukkan dawa ne ne dawar farauta ai ai ai zai ka mu kada ma na mu lardin sassau a yau a hannun mu take duk lardin kano gaba da hannun mu take lardin aka namu ne na duk ma namu ne lafai ma namu ne ka gama ka gama a nan duniya ka je lahira ka ce ma lardin ma na kai ka je lahira ba ka je sanda sandan sarautan ba sandan ba ka yi da wata lahira ka isa saboda da duka dawoyin sun yanke daga nan duniya ni ne sarki wani tun daga nan duniya an gama da wannan ni ne shugaban kasan Najeriya an gama da ita tun daga nan bilalari sai ka kai da kaya ka riga ba shi ne shugaban kasa a lahiran ka shi ne shugaban garinka ba ka da yadda kai ya وكذلك aka kuma ne laja'a ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yau shafa'a dukkan mutane gaba daya za ka fake da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ceto gaba daya fa kana sayyida da Annabi ya zama ya zama shugaban su fil ukhra fil lahira duna dawa ba da wani dawa ba a gaba dawa Annabi ya zama shugaban ko a lahira ba da dawa ba ba dawa wa ana fi radiyallahu anhu an karba da Anas Allah ya kara masa da kala yace kana rasulullah magana da rasul ya ce ati baba da yake yawan kiyama zan zo koma aljanna ran tashi a kiyama ba tsafta zan yi ni kan bude sai kul khalinu me gadi me tsaro me suna ridwanu shugaban masu gadi kenan sai ya kai mun danka wane ne kai fa aqulu sai ce masa muhammadu ni ne nan annabi muhammadu wai kun sai da duwa ya ce bi ka umir ai saboda kai aka umurce ni aka ajiye ni nan Allah afdala halin kan na bude kofar nan ga wani mutum tablaka gabanin ka sai kai annabi Muhammad al-fatihu al-ma'ul kace wa Abdullah ibn Amr an karba da Abdullah da kan kare ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم haudi tafki ranar tashar kiyama masiyatu sharin awan tafiya guda ne an gane ka ga tafki ya girma kuwa tafkin da za ka yi tafiyar wata guda sannan ka kure ta lalla tafkin ta wasa ce ba ta wasa kuma ta manzan Allah ce wanda ya wanda wa ya wasu wawo fatan kusurorin ma duka gaba daya duk ɗaya ne awan tafiyar wata guda fadin tafiyar wata guda ko ina da ko ina tafiyar wata guda ne wa ma hu abiyad min alwali ruwan alƙawar sannan ko ruwan wannan tafkin ya ci zama falke da azurfa azurfa kwarai ne musamman original azurfa to wannan ruwan wannan tafkin ya fi azurfa zama fari wariyu kuma kancin ka a tsaye mina jiski ya fi jiski kamshi ka taba jin ruwan da ya fi tare jiski kamshi kuwa in ba ruwan tafkin annan muhammadu ba wakilanu kwakwaransa ko kuna kenan da ake sha daga wannan tafkinin ka nujumi sama annabi ke da kasan taurarin sama aka ce birkin ga kofuna nan ta kwata ina mana sun fi taurarin sama yawa kowa kowa na dashi kenan kowa sai ya dauka ya tsaji wa daga sha sallallahu alaihi wasallam Allah ya shaidan annabi ce mai karba bin duk wanda ya sha daga wannan sarkin nawa lam yasma abadan ba zai ƙara jin kishi ba kuma har abada ba shi ba shi sha ne ba in kai sha da daga nan shi kenan ka da shi ruwan kenan ba ka ba shi saboda tafkin na manzon Allah ne kuma Allah ya bai annabi ne ita jin kyauta a gane annabi ya shayar da masoyinsa da sa ma ciki ana jirar an karɓo daga Abu Dhar na wuce wannan hadisin wa kala yace tulu tsawon wannan tafkin nawa ma baina amma da ila ilada abin da ke tsakanin kafan Oman na kafan Sham kenan zuwa kafan Ayya haka tsawon da yake alaƙan ma ya fi nisan tafiya wata jari. Ya ci kuma fiɗi mai zagani ne janna wasu mafuffuka guda biyu an gane suna ƙulƙura a cikinsa amma daga gidan aljanna. Shi wannan wan an gane yana da mafuffuka guda biyu amma daga gidan aljanna suke ƙulƙura zuwa gare shi. Dinna manzan Allah ne. Wa an saurana an karɓa daga saurana nutsu irin wannan wa ƙala ya ce a'adu ma min zahabi dayansu daga zinari ne والآخر سيوم كما من ورق دك أزرمان وفي رواية حارثة بن وائل الرواية حارثة بن وائل يا شيء فاتن ونن تبكي من الله كما بين المجد وصنعاء كما تقرن أبين كتكاد مدينة من الله da kuma sana'a san ta fayyaman haka mana a a a fadin yake wa qala anafun anas kuma ruwaya ya ce ailatun wa sana'a ma'ana irin tarar kasar aida da kuma kasar zanta haka tarar yake wanda duka ana magana tarar tafkin manzo Allah ne wa qala umar abdullah ibn umar ya ce kama bain kufa kaman tazaran nisan tsakanin kasar kufa wal hajar aswad da bakin dutsen nan na jikin ka'aban nan haka tazaran yake na wannan tafkin manzo Allah وروى حديث الحوضي ايضا انس نفس شو قليلا zai lissafa mana mazaje kusan ishirin. An gane kenan ko waɗanda suka rawaci hadisin tafkin manzon Allah da shi zai kulle wannan malin. Yake daga cikin waɗanda suka rawaci hadisin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai Anas ibn Malik ya rawaci hadisi akan tafkin Annabi. Sannan akwai Jabiru Jabiru ibn Abdullah yana da cikin wanda ya rawaci hadisi ne tafkin manzon Allah sannan ko akwai kuma samura samura ta ɗan jirgin shi ma yana cikin mazajen da suka rubuta hadisin tarki sannan wanda kuma akwai abdullahi dan kuma a cikin sahabbai wa'inda suka rawaci hadisin tarkin manzo Allah wa ukba ibn Amir akwai ukba ta Amir shi ma ya rawaci hadisin tarkin manzo Allah wa Harisa ibn Wadi al-Qudai akwai kuma Harisa dan Wadi al-Qudai mutumin Qura shi ma ya rawaci hadisin tarkin manzo Allah wani mustawrid da mustawrid shi ma ya rawaci hadisin tarkin manzo Allah wa Abu Barzad al-Aslami Abu Barzad al-Aslami yana daga cikin wanda suka rawaci hadisin tarkin manzo Allah ووزيفة ووزيفة ابن اليماني يقول وزيفة ابن اليماني شما يروى تهذيب التوت المزالة وأبو أمامة الباهلي أخي أبو أمامة الباهلي شما يروى تهذيب التوت المزالة وزيد ابن أرقامة دوكما زيد دم أرقامة يروى تهذيب التوت المزالة وابن مسؤول عبد الله بن مسؤول شما يروى تهذيب التوت المزالة وعبد الله بن زيد أخي عبد الله بن زيد يروى تهذيب التوت المزالة وطالب صحيح قادم أقول قال ودن قال شما يا لو شاهدين تبت مزالة وصويد ابن جبل دا دكما صويد ابن جبل يا لو شاهدين تبت مزالة وأبو بكر دكما أبو بكر أنا يجنب تنا بكر يجيب كنا يا لو شاهدين تبت مزالة وعمر بن الخطاب حتى سيدنا عمر بن الخطاب يا لو شاهدين تبت مزالة وابن بريدة دكما ابن بريدة يا لو شاهدين تبت مزالة wa abu sa'id lil qudri akwai hadisi akwai kuma abu sa'id lil qudri shi ma ya roji hadisi sarkin manzo Allah wa abdullahi sunadi da kuma abdullahi sunadi shi ma ya roji hadisi sarkin manzo Allah wa abu hurairah har ma da abu hurairah cikin wanda suka roji hadisi sarkin manzo Allah wal barra akwai barra mutan al shi ma ya roji hadisi sarkin manzo Allah wa jundu da kuma jundu dan junada shi ma ya roji hadisi ma'ana sarkin manzo Allah wa Aisha hatta na na Aisha matar manzo Allah ta roki a cikin sarki manzo Allah wa Asma bint Abi Bakr da kuma Asma diyar Abu Bakr ta roki a cikin sarki manzo Allah wa Abu Bakrata hatta Abu Bakrata ya roki a cikin sarki manzo Allah wa Khawlatu bint Qais da kuma Khawlatu diyar Qaisu ita ma ta roki a cikin sarki manzo Allah wa ghairihi da wasu kaga hadisin sarkin manzo Allah ya rawaici ya ya ambata mana mazaje kusan mutum ishirin ya ce kuma ban gama ba ban gama ba da saura amma na taɗe ta a nan kada ni zage shi da tsawo da yawa kowanne yana magana kan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar an zamu dakata a yau insha Allah sai man lafiya mu gobe kuma sai mu ci gaba zuwa lokacin rufewa akwai tambaya wanda mun yi bayani mun amsa ta a baya amma wani dan waya ne karin bayani dangane da abin da shafi fitar mata zuwa ga tahajjud sai wani ta ko sai wata ta tafi ita suka so dan a dan kara mata bayani ko shi yana so a kara mata bayani shi mutahajjudin yakan fita da matarsa shi daga shi sai ta suka je inda ake tahajjudin to yaya za a yanzu kuma ga abin da na faɗa a wancan mazaunin yanzu shi da matansa ba iya fita an gane zuwa ga inda ake tahajjudi su su dan bi sallan a a a fahimta ta an gane kenan ko a a tun da kana da azma matarka ma tana da wannan azman ina gaya muku abin da annabi ya faɗa annabi yace duk mutumin da ya kwanta da daddare sai ya tashi da ya tashi sai ya tashi matarsa da ya tashi matarsa sai suka yi alola da suka yi alola sai suka yi nafila raka biyu tal ba su kara bayan nan ba annabi yace kaga wannan mijin da wannan matan kutiba min az-zakirin Allah kafira muzakirat shi mijin za a rubuta shi a cikin masu ambatan Allah kirkima ita ma matan za a rubuta ta shi ne masu ambatan Allah da yawa. To ina kwatanta waɗannan ma'auratan guda biyu tunda suna da azuma me zai hana shi mijin ya zama liman matan ta zama muwa ta zama mamu me zai hana haka tunda ai ya halatta mata ta ji mijin ta sallan farilla ma ko ya halatta musulunci wa in ma ai sauda amma a samu tara a tsakanin miji da mata ba a haɗa sama da kuma kamada ba an gane a ɗan samu ɗan talara an gane shi nan ita kuma nan ya halatta shi sallan su ma na barilla ma haka ba ko ba haka bane har ma sufaye suna cewa duk mutumin da sallar jami'i ta kwace masa masallaci ta kwace mishi gaba daya sai ya rasa inda zai samu jami'i bai samu ba da ya zo gida sai Allah ya taimake shi sai ya tarar da matarsa an gane ba ta yi sallar ba shi da ita sai suka sallaki wannan sallar farilla a cikin a cikin jami'i tare wannan mutum an gane kenan ko sallar su da suka yi tare da matar ya ci mutumin da ya rasa jami'i ya yi sallar farilla shi kaɗai a kaba an gane kenan ko mutum ya rasa sallar jami'i a kaba an gane sai ka sallace ta kai kai kai ba jami'i to wannan da ya samu jami'i da matarsa a gida ya ci wanda ya sallace shi kaɗai an gane sallar farilla a masallacin kaba صلاة مريد في الدار وقتا لأهله لا أصل لهذه مساجد الكعبة mutum sallar jami ya kwace masa ba inda zai rasu jami sai zai taka matansa ba ta yi ba su biyu yanzu su tsaye da jami a cikin gidan wannan jami ya fi sallar mutum ɗaya shi shi kadai da ya sallace marilla shi shi kadai a masallacin kahaba wa ya gaya maka sallar mutum ɗaya a kahaba tana tsayawa matsayin jami akwai wannan falalan biyu sallar abun da tana nan amma jami ba ai an rasa jami amma jami ba tana nan kasa da tsakanin ka da jarinka saboda haka hadisa da nake bai wannan mutum wanda ya zama limani a gidansa shi da matansa su sallar tahajjudin su ko da da fatiha da kulwan lahu ne fatiha da kulwan lahu fatiha da kulwan lahu fatiha da kulwan lahu su yi sallah su yi wa junan su addu'a ya ji sauki wato hadarin da ke cikin fitan na da yawa ne akwai sai ya kaudatu matar manzo Allah ce da Allah aikin haji ba rukunin musulunci bane ta ce ita ba za ta ba haji ba sai bai tawar da zaki haji ba me yasa ta wai hajin nan wai ba ba ma ba ma za abun ne aka ce maza akwai maza mana ce wani mutum ya zo tawazi yana mata suna tawazi da wani ko ko ko shafu za ke maza da mata zaka ta ai maza da mata ke tawazi in je tare da maza ke zaki ni ba zan je aikin haji ba ma hakura mana aikin haji matar manzon Allah sai da kaudatu وصودة التي تخرج الحج من أمراته sai da saboda za ta yi ta ba za ta je haji ba ba za ta je umara ba ita akwai maza a wajen ita a matsayin ta na matan manzon Allah ta je tana ba mutsuwa da maza ko a aikin haji ta ita ta haji aikin haji ita ta haji umaran ma ta haji kuma ta yi ba ta koma ga Allah ya cuce ta an gane karatu na in ana tsammanin ladar da ake samu a tattar kuma a dubi kuma akasin mana in kana kallon riba a kalli kwan faduwa me ya faduwa a da kallon riba shi kare a kalli haka faduwa tun da dai Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyatul ula yake nema kuma yan uwa wai sallan farilla ma mata sai zubuta ne a kan sai zubuta lada sai zubuta magariba sai zubuta ishirin da rubuta a kamar yawan da rubuta sai sallar ta haka gida tuna da yana haka ba ganewa Allah da ke karban sallolin fa'illan nan kafin Ramadana sai ta haka din Allah baya nan ne yanzu ba zai karba ba in ta yana kin ta ina ba lawan da rasuna wannan fuska ta da kuma ra'ayi wanda kuma yana da wani ra'ayi sabani wannan bismillah ya je an gane jaran ku amma ni dai ba ina nan a kan ce wancan wancan ɗin matan ka ne ka yi kokari da ita ta abin da Allah ya bata yi ko ta yi an gane kenan ko raka ji ne ta yi ta yi shabarin da da mutumin da an gane kenan ko wallahi cikin mata dubu ma zuwa ta ji yanzu ne shi mai da mutumin don Allah ba mai shabai cikin ba shabai ba mutumin wallahi an bar ta kenan wani ma ba ma wani cikin ma mutan ma ba har ma nan wani in duk daga Ramadana ana cewa an bauta shawar shi ke nan shafayi da wujiri salamu alaikum sai mun sake zuwa Allah ya gane da mu to da ina ba wannan miji shawara da wannan matan Allah ya su biyu su sallan sa dai kure sake su ba ma wanda ya sani ko ba wanda ma ya gani an gane kenan ko ya wani na fila a koye ya fila fila a bayyane nafila a gida ya fi nafila a masallaci wai ba ma za da wannan matsalar ba mutum ne ko sallar tarawih ba ka yi ta a gidanka ta fi lada a kan ka fita masallaci ka yi ana zuwa masallaci don kawai akkala masallacin a wafinta masallacin ta zama empty an gane ke hango shi yasa kawai idan kai a wajen da sakin Allah amma in kana da karfin niyya wanda za ka iya tarawih kai kana a gidanka ba wanda ya sani kai tarawih ta kure sake tarawih ka je masallaci balle kuma ya boshi ta juri balle balle wani abu shi ta juri wai an manta da wayannan matsalolin ne wanda malami an gari da shi ma sun tattauna wannan wannan wannan na matsalolin kowace najira da yi ga gida ka je ka je masallaci tarawi ka yi ka hakuri ya sarki ka yaki ka je masallaci ka yi tarawi balle ta haji kar ba manta ba ta haji din ba mutaji ne ba sunna ce mutahajjiya sunna ce mutahajjiya ba dole ba amma mata su ji mazajen su dole ne in matan da bata ji mijinta ba ta dandana ku da tashin jiya Allah ya gane da mu annan za mu tsaya da kiyama imani da dinu Allah ya kiyama da mutuncin mu Allah ya bukatun mu wanda suka harko da abin sarka suna neman addu'a Allah ya bukatun su kuma Allah ya bukatun mu baka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kiyama imani da dinu da mutuncin mu akan sallallahu rasulullahi
Allah ka yi mana dan manzan Allah, Allah ka jawo mana dan manzan Allah, Allah ka kawar mana dukkan matsala dan manzan Allah. Saboda Allah, Allah ka ba da salatin fadi, Allah ba da salatin fadi, wa rahmanu wa rahmanu wa rahmanu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الاسود المولد وخرج من المنزل رسول الله هذه الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما يكون تتقلب عليه in sha Allah gobe karfe tara daidai za mu ɗaura wannan marauni wanda ya ci ya fiye da wanda bai ci ba in sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kai mu lafiya barkamu sallah salamu alaikum